ku hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 20 ga watan 1 shekara 2026 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar ash-shaykh Muhammad Sali al-Utsaimin alaihi rahmatullah idan ba manta ba jiya yan uwa mun shiga al-faslul ashir fasali na goma fasalin da malam yake mana bayani game da qa'idatani azimatani wasu ƙa'idodi guda biyu masu girma da malam yake so ya dade mu ya kare mu da su Allah ya saka masa da alkhairi wanda ka'ida ta farko shine malam yace mana isabatu sunnati afdalu min kasratul amal dacewa da sunna a cikin duk al'amarin ibadan da za ka yi ɗan'uwa shi ne ya fi falala sama da yawan aiki, wanda malam ya ɗan ba mu misali kaɗan ko, za mu shiga ni ina ji a kan misali na biyu. Malam ce, ina ji za mu tashi wali zalika ne ko? Malam ce wali zalika saboda haka ne ana ara ba'dhan nasi yutiluna fi sunnati al-fajr malace ni ina ganin wasu mutane da suke tsawaitawa a cikin sallar nafila da ake yi ta al-fajr rak'at al-fajr kenan fa yuhsinu bina an nunabbihahum ila ma huwa malace to abin da yake mai kyau a tattare da mu shine sai mu fadakar da su ila ma huwa al-ahsan zuwa ga abin da yake mafi kyau waɗanda za ka ga idan sun zo yin raka'ata ne ba adal fajir ɗin nan sai su yi ta doguwa ce to wannan sun saba wa sunna me ya kamata a yi musu shine sai a faɗakar da su zuwa ga abin da yake mafi kyau fa'i za sallama mala ce ga shawara idan wanda yake irin wannan aikin ka gan shi in kuma kai ka cancanta kai masa nasihar ka cancanta kai masa wa'azin to ga yadda za ka yi fa'iza sallama idan ya sallama ta ci ilaihi bi lutufin sai ka je wajensa da tausasawa cikin mutuntawa da girmamawa wata ƙulu sai ka ce da shi ya ahi ya kai ɗan uwana da za ka Allahu khairan amma Allah ya saka maka da alkhairi anta insha Allahu turidu alkhaira ai insha Allahu ta'ala na san wannan sallar da kake alkhairi kake so wa muhtasibun kuma lada za ka samu a kanta insha Allah ta'ala, Allah zai baka lada. Wala shakka annaka lam tuqili salata illa mahabbatan laha, babu shakka na san wannan sallar da kake tsawaitawa ba kana yin ta bane don komai sai don san da kake wa ita sallah. Walakin sai dai kuma as-sunnatu an tukhaffifa abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar shine an tukhaffifa shine ka takaita ta haka annabi yake yin ta la nunkir alaihi inkar malace ba za mu zo mu masa inkari inkari irin na munanawa ba na zafafawa na bakakin maganganu ko abin da ya kama da haka li'annahu ma fa'alu munkaran saboda abin da ya ba wani munkari bane abu ne da yayi wanda yake ya saba wa sunna sai ka bi shi a hankali yanzu yan uwa da Allah duk mutumin da ka bi shi ta irin wannan yanayi da lallabi da Allah ta za a ba zai saurare ka ba kuma ta za a bai zai fahimce ka ba insha Allah ta'ala in dai zuciyarsa budaddiya ce gaskiya yake bukata zai fahimce ka kuma zai gane gaskiya kake so ka dora shi akai so kake ka kai shi zuwa ga hanyar aljanna kuma zai yarda da kai insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa jiya ba daidai bane in zaka mutum nasiha ko inkari ka zo kai masa cikin mutane ko kuma da yanayin da bai kamata ba shi yasa Imam Shafi yake cewa ta'ammadani bi nushi bi nushika bin firadi wajannibni an-nasihata fil jama'ati yace fa innan nusha fil jama'ati naw'un min at-tawbih la arda istima'ahu yace ta'ammadani bi nushika kan face ni in zaka yi mun nasiha da nasiha ka to kan face ni ni da kai bin firadi da ni da daga ni sai kai yace wajannibni an-nasihata fil jama'ati dan uwa ka kauce min yin nasiha ko yi min wa'azi ko yi min gyara fil jama'ati a cikin jama'a ba kowa wallahi yake dauka gyara a cikin mutane ba kowa ya san kuskure ina gaya maka wani kowa ya san kuskuren in zaka zo cikin mutane ka ce masa wani abin da ka ba daidai bane wallahi sai inda karfin sai ya kare zai ja da kai zai musu da kai sosai akan ƙaryar da yake kai kuma ya sani kai ne ka dawo dan ba haka ake nasiha ba Imam Shafi'i yake cewa fa innan nusha fil jama'ati domin yin nasiha a cikin mutane wa dan uwanka nau'un min at-tawbih wani nau'i ne na tozartar da mutum da wulakantar da shi yace la arzasti ma'ahu ba zan yadda na saurari wannan nasihar ta kam wannan Imam Shafi'i ne yake wace yake wannan magana in uwa masu albarka ballantana mu kuma haka al'amarin yake to haka sai mu san yadda zamu yi wa juna fada yadda zamu yi wa juna nasiha yadda zamu yi wa juna magana misalun akhar mala yace misali na gaba salatu shida asharata raka'atan fit tarawih yan uwa ga wata mas'ala sallar da ake yi ta tarawihi raka'a goma sha ɗaya in ji malam afdalu min salatin wa ishirina ita tafi falala sama da mutum ya ta yi ta yi har ya raka'a guda ishirin da uku ɗan wa an fahimta mutum ya raka'a goma sha ɗaya a sallar tarawihi ko sallar tahajjudi da daddare ita ta falala da mutum ya raka'a goma sha ɗaya ko sha uku a farkon dare kamar yadda wasu suke idan aka fara sallar tahajjudi wani zai tarawihi kuma ya tashi ya ƙara yin mai tajudi malai ce to kayi wannan guda goma sha ɗaya ita ta falala ina fata an fahimta tare da cewa kayi da yawa amma wannan kaɗan ita tafi yawa ita falala me yasa saboda ita manzon Allah yi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an fahimta tare da cewa wanda ya raka a ishirin da uku ko wanda ya raka a kaza ɗin ba a ce ba ce ba Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lada abin da ya ba laifi bane idan aka lura da wasu hadisai duk da dai akwai irin su Sheikh Nasiruddin Albani da wasu wanda suke da ra'ayi irin nasu suna ganin bid'a ne ma kaga su mala Albani sun zafafa suna ganin cewa azumi ka zo kai sallah fiye da raka'a goma sha ɗaya bid'atul muhtara bid'a ce da aka kirkiro saboda annabi bai ba amma ka kalli irin hadisan da annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace salatul laili masna masna sallar dare ana yin ta ne raka'a biyu biyu fa idza khashiya ahadukum subha idan ɗayan ku ji tsoron asuba za ta riske shi yana yi to falyutir bi wahida sai yi wuti da guda ɗaya to sai malamai suka ce tunda annabi ya ce salatul laili masna masna raka'a biyu biyu biyu biyu to babu laifi kai ta yi biyu biyu biyu biyu gurgurdan abin da zaka iya an ga an fahimta a'a ai shine maganar da muke sabai suna tsari akan abin da manzon Allah yi kira da amince tsara tabbata a gare sabai ba sai raka'a fiye da 11 ba su ba ina fata an fahimta annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya raka'a 11 ne haka sabon sun suke amma wasu daga cikin malamai sun fahimci haka sun fahimci sa kamar lokacin Imam Malik ana yin raka'a kusan 30 ma ina fata an gane to babu laifi suna neman lada ne a wajen Allah madaukakin sarki amma ga wanda ya ce zai tsaya ga abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan shi ne abin da ya fi ɗan uwa fahimta wannan da kyau ko saboda haka ina gani ɗan uwa ba abin rigima ba ne daga yanzu daga yanzu bai kamata kai a matsayinka na mai raka a goma sha ɗaya ka je ka ringa inkari ga wanda yake raka a fiye da goma sha ɗaya ba kai ma wanda kake raka a fiye da goma sha ɗaya kwata-kwata bai kamata ka zo ka ringa inkari ga wanda yake raka a goma sha ɗaya ba dan shine asali shine abin da manzon Allah ya ina da aminci tsara tabbata a to tunda akwai malaman da suka fahimci karkashin wani hadisi za a iya fiye da raka'a goma sha ɗaya sai ka basu je su kai lada suke nema Allah ya ba su kuma ina fata an fahimta amma mu dai zamu tsaka abin da manzon Allah yi ira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shikenan ba yawwa kowa kowa ya tsaya akan abin da ya fahimta Allah ya sa mu dace mala yace min salatin wa 20 li annaha li annaha awfaqu lis sunnah saboda ita ta fi dacewa da sunna فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة حديث نائشة تتشي من زن الله إلا دا أمتي سأرى ثبت أغريشي بيكسن تيبا ينا كارا وأتكر رمضان كو أو جر رمضان أكر ركعة قوم شاء لها إنجما ترسى نائشة الله كارا متير تتشي أنه بايا كارا كو رمضان كو أو جر رمضان في يد ركعة قوم شاء لها وسرواين سنزود ركعة قوم شاء أكو wasu malamai suka ce idan an hada da akwai wasu raka'o'i guda biyu da annabi yake yan gajajjeru kafin ya fara kiyamar layli yakan bude kiyamar laylin sa ne da raka'o'i guda biyu gajajjeru dan kamar mutum ya caji ne haka sannan kuma sai a fara dogaye wasu suka ce aka hada da waɗannan guda biyu sai su bada goma sha uku na bata an fahimta to duk wanda bin yayi insha Allah ta'ala Allah ta'ala ta'ala Allah ta'ala la wajen da zai azumi kullum kullum annabi ya hana shi ya rasulullah ina da karfin da zai annabi ya ce kada kai ba daidai bane annabi ya ce ka rinka yin azumin ka rinka yin azumin kwana kwana uku a kowane wata annabi ya ce ya rasulullah ina da karfin da zan yi fiye da haka annabi ya ce ka rinka yin azumin kaza ya ce ina da karfin da zan yi fiye da haka har sai da annabi ya zo masa cewa ka rinka yin azumin annabi dawuda ya rasulullah zan yi fiye da haka annabi ya ce to babu babu wanda ya fi wannan kuma kana ba ta an fahimta babu wanda ya fi azumin annabi dawuda Abdullahi ɗan Amr ɗan As, Allah ƙara masa yarda ƙarshen rayuwarsa da ta zo, sai da ya zo yake nadamar dama ya riƙi rukusar da manzon Allah ya bashi. Kira da aminci tsara tabbata a gare saboda ya tsufa a lokacin jikinsa ya rauni da da samartaka da yarinta akwai ƙarfi a jikinsa zai iya yin komai. Amma yanzu ya girma tsufa ya zo masa akwai abubuwa da yawa da ba zai iya ba. Kuma gashi ya ɗauka kansa alƙawari zai yi. Ya ce da ma na ɗauki rangwamen da manzon Allah ya bani. Shi ne Bahaushe ya ce abinda babba ya hango. to bale kuma babba irin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi san addini yace kai abu kawai kai dan uwa duk abinda addini yace kai kawai kai malam ka tsaya kana wani waiwaye waiwaye da wani abun nan kawai kai Allah madaukakin sarki ya samu dace malam yace fasani afdal nabi shine yafi wanda yace zai azumin annabi dawuda ma annahu aqalla amalan li annahu asaba sunnata tare da cewa shi yafi karancin aiki amma kuma shi ya dace da sunna shi wanda yake azama annabi Dawuda misalun akhar wani misalin na ban insanun salla khalfal maqami ba'da tawafi mutum ne ya je yayi salla khalfal maqami bayan maqamu Ibrahim kenan ba'da tawafi bayan yayi tawafi ai kun san ana yin sallar raka'a biyu ko wattakhadhu min maqami Ibrahima musalla idan kai tawafi sai ka je maqamu Ibrahim sai kai sallar raka'a guda biyu wannan sunna ce ta manzon Allah sira da aminci ƙara tabbata a gare shi ga mutumin da yake umara ko aikin hajji wa qawwala qiraata da yadda yake sallar wannan rakoi guda biyu sai ya tsawaita karatu a ciki wa qawwala ruku'a ya tsawaita ruku'u wa qawwala sujuda ya tsawaita sujadarsa wa akhar salla raka'ataini sai wani shi kuma yazo sai ya sallaci rakoi guda biyu khalfal maqami shi ma dai a bayan maqamin Ibrahim din fa qara'a fil ula qul ya ayyuhal kafiruna ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta farko وفي الثانية قل هو الله أحد يكرنت سورة الإخلاص أركعة تبيو قالت وخفف يتكيت فالثاني أفضل لأنه أصاب السنة نبي وند يزوي كأنت قل يا قل والله قل الله أحد shi ya fi dacewa shi ya fi falala saboda shi ya dace da sunnar manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare saboda haka annabi yayi da annabi ya zo wannan sallar haka yi ta takaitacciya kuma abin da ya karanta kenan kai yadda manzon Allah ya shine abin da ake bukata sallallahu alaihi wa sallam misalun akhar wani misali na daban rajulun za ila makkata wani mutum ne ya zo garin makka wa tafa wa tafa wasa'a wa qassara aikin haji zai sai ya dawafi yayi sa'ayi yayi sai kaga yayi umara kenan ko umara ta tabbata wa halla sai ya warware ihramin sai ya ihramin sai ya sa kayan gida wanta zara hajja yake jiran kwanakin aikin haji su zo kaga wannan wani irin aikin haji yake nan tamattu'i kenan ko yawwa tamattu'i kenan yake jiran kwanakin aikin haji su zo fal afdalu ba'da hadha Allah ya tufa mala ce to abin da yafi falala bayan wannan kwanakin da yake jiran kwanakin aikin haji su zo ya mai da iramin sai ci gaba da aikin haji to kada ya ce kada ya je ya ci wani sabon dawafi ya je ya ci ya rinka dawafi kullun ya rinka bakwai kullun ya rinka bakwai dan ya samu ladan dawafi لأن الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا saboda sahabban da suke tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da suke aikin haji ba su wannan tawafin ba ina fata an gane lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikin haji yan uwa annabi yayi aikin hajjin kirani ne nau'in aikin hajjin da annabi yayi kirani ne shi kuma kirani idan ka sa iramin ka ba za ka tube ba sai ka gama an gane ai idan misali ka kaddara ka je garin makka tun a watan zulka'ada farkonsa idan ka sa aikin hajji kai umara to wannan ihramin naka zai saura a jikinka ba za ka cire shi ba har sai an gama aikin hajji har sai goma ga watan goma ga watan zulhijja da za ka iya cire ihraminka kuma duk abin da yake haramun ne akan mai aikin hajji yana na haram akan ka an gane ba za ka aske kanka ba ka hatta an za kwanta ba za ka rufe kanka ba duk wannan abubuwan haramun ne akan ka ba za ka yi mu'amala da matarka ba duk wannan abubuwan da aka ce mahazuratul ihram ba za ka yi su to annabi irin wannan aikin hajjin yayi sai dai annabi ya faɗa yake cewa da Allah madaukakin sarki zai juyo min a cikin hadisi muslim zai juyo min da abin da ya wuce annabi ya ce da ban koro hadaya ba da na yi aikin hajjin tamattu shi sa sai ya umarci duk sahabbansa wanda ba su koro hadaya ba ya ce ku me da aikin hajjin ku yi tamattu an gane ya ce duk wanda bai koro shi annabi ya riga ya koro hadaya daga garin makka to dan koro hadayan sai ya tilasta masa dole sai dai ya yi ne sai dai ya kirani sai annabi ce duk wanda bai koro hadaya ba ya mai da aikin hajjin sa tamatti idan yayi umara sai ya cire kayansa ya ci gaba da harkokinsa komai ya halatta a gare shi har sai lokacin da kwanakin aikin hajji suka fara takwas ga watan ranar tarwiya kenan sannan sai ya mai da iramin sai ya ci gaba da aikin hajji to shi da ma annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi akwai irami a jikinsa yanzu kai da kake tamattu'i ba daidai bane ko kuma in ce ba dacewa ce da sunna ba ka ce tun da ka warware ihramin ka bar ka je kai ta dawafi kawai idan da a ce abu ne mai kyau da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci sahabban su sun yi waɗanda suka warware ihramin su a lokacin an gane to ba a samu ko sahabi guda ɗaya je ya yi dawafi a wannan lokacin ba duk da idan ka je kai ba a ce ka yi haramun ba amma dai baka dace da sunna ba ina fata an fahimta saboda waɗannan sabon su suna gindin magani ne fa a lokacin suna kusa da manzon Allah akwai wani abin da kake gani mai kyau ne da ya kamata ai manzon Allah ba zai ce ku zo ku ba to manzon Allah bai ce su ba kuma ba su ba to amma yanzu ka galibi abin da ake kina idan mutane idan mutum ya je warware sai ga je ya dawafi kullun sai mutum ya je ya dawafi wani ma har warware dawafi bakwai sa bakwai ake basu na'am cewa idan ka idan yanzu misali wanda ba ahalin maka ne ya yi maka idan ya yi umra to a garin su ba ya da wata kaba da zai yi tsawa saboda haka na ake tsawa kan cewa ya yi tsawa
to ai shi da abin da muke bayani ko shi dawafin menene ba ibada ba ce ita kuma ibada ana yin ta ne yadda me yadda addini ya tsara ai da mai shine abin da ake bayani yanzu sahabban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare su ma ai ba yan garin maka bane ko daga garin maka suke daga na suka to daga madina suke shi kansa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin ailata min ali makka zuwa yayi shi sa lokacin da sallah ta kama shi sai ya kasaru saboda a lokacin ba dan makka bane dan madina ne zuwa yi to kaga su ma in in wannan falle ce suna buƙatar ta amma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai sa su sun yi ba kuma shi ma ba a ga yayi ba wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yawa mala yace alladhina kanu ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatufu basi dawafa wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsuhu shi ma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nafsuhu lam yatuf shi ma bai tawafin ba illa tawaful qudum sai tawaful qudum da shi ne tawafin da idan ta shigo garin Makka dama tawafi guda uku ake a lokacin a lokacin ake nan jiko tawaful qudumi tawaful ifada tawaful wada'i haka ne ko al qudum shine wanda idan ka zo kana shigowa garin Makka shine aka mai da shi tawafin umara ga wanda yake yin tamattu'i kenan sai mai da shi tawaful umara kenan to a shi kadai annabi wa tawaful ifada wa tawaful wada gashi na malai lissafa mana su misalun akhar wani misali na daban insanun mutamatti'un atabil umrati al-ula to ga wani abu shi ma yan uwa wannan abun kun ga ya zama ruwan dare kuma ya zama to kuma kusan addini a wajen da yawa daga cikin mutanen shine mutum mutumin da ya je mutamatti'un da ya tamattu'i atabil umrati al-ula sai umararsa ta farko wacce muka bayani yanzu sai ya warware kayansa ya sa kayan gida wa baqi alal hajji khamsata ayyamin sai yake jiran kwanaki biyar su zo a fara aikin haji kaga misali kamar ya je a farkon watan zulhijja kenan ko kamar ya je kamar biyu ga wata kenan ko uku uku ga wata ko tunda kaga takwas ake farawa tunda takwas in ya je uku ga wata saura kwana nawa kenan biyar to kaga yayi aikin yayi umarsa ya warware ya saura kwana biyar to nan kwana biyar din sai ce faqala sai ce anta hidul fursata bar na amfani da wannan dama wa ati bi umar- bi umratin thaniya wa salisa wa rabi'a wa khamsa sai ce bar na umara ta ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar kullun sai yayi umara kenan an gane sai sai ya tafi tan'im tan'im da ake ce masa masjidu aisha sai zai ɗauko umara ya dawo ya yi yau gobe ya je ɗauko umara ya dawo ya yi jibi ya je ɗauko haka ana yi ko ba a yi shi ne ma abin da aka fi ni kaina na sha samun tambayoyi ga wanda suke can tambaye ni cewa malam na yi umara ta zan zan iya koma ne wata umarar an ce ana yi sai an kai babu laifi amma dai abin da yake na daidai da yawa daga cikin malami suna ganin cewa wannan idan kai baka dace da sunna ba ina fata an fahimta nana Aisha ita qabiyatu qabiyatu ainin ce wani abu ne na musamman da abu ya faru a kanta ita kadai ba abu ne da yake an bude kofa a kansa ba amma mutane an mai da shi yanzu kusan abin da yake na abin nan ma da yace wa baqi al hajj khamsata ayam fa qala anta yadul fusa wa ati bi matin thaniya wa thalitha wa rabi'a wa kha- wa khamisa wa sadisa bil idafati ila al ula idan na hada da ta farko kullu yawmin ya'ti bi umratin kullu zai zo da umra guda daya wa akhar qala ɗayan kuma sai yace la ati bi umratin bal ni bazan yi wata umara ba bal aktafi bil umratin ula zan wadatu da umrata ta farko da lai thumma al hajji sannan aikin hajjin da zan ci gaba na karasa fala yace fasani afdalu nabiyun shine wanda ya falala shi ya fi dacewa da sunna za ku zo ku ji dalili sai mala yace in tabi ya hajji ya kai alhaji ka faɗaku ka gane wani abu la tuti'ib nafsaka kada ka je ka rinka wahalar da kanka wa tuti'ib ikhwanaka almuslimina ka je ka rinka wahalar da sauran ƴan uwanka musulmi bit tadyiqi alaihim ta hanyar kuntata musu ka je ka ka ƙara matsaye waje ka ƙara sa waje ya- ya zama very congested haka waje di ya zamto mutane sun yi yawa inda ku da kuka yi umar farko kun koma gefe wanda suka zo a lokacin sai gansu ba su da yawa amma wani ya zo tun da farko ya umara ya ce kullum sai ya umara kuma suna jewa sun ƙara wajen mai kunci yawwa malai ce ta zahabu ila tan'im sai ga mutum ya tafi zuwa tan'im wa tuhrim mutum ya je ihrami a can wata a ci ka zo wali hada qala ata'un rahimahullah shi sa ɗaya daga cikin manya manyan malaman tabi'ai na garin makka ata'u bin abi rabah wa huwa min kibar tabi'ina yana ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai wa min ulama'i ahli makkata al-mu'tanina bil manasik yana daga cikin manyan malaman garin Makka waɗanda suke sun sun koshi da sanin ilimi na aikin hajji shine al manasik yake cewa inna haula'il ladina haqiqa waɗannan waɗanda suke yakhrujuna ila tan'im suke fita zuwa tan'im wa ya'tuna bi umratin suke zuwa da wata umaran malam ata'u yace la adari ni ban sani ba aya afimuna am yusabuna shin alhaki suke samu kula da suke samu ina fata an gane in ji mala aqa'u dan abi rabah ɗaya daga cikin manyan malaman tabi yace wannan umarar da suke zuwa tabi'in su je su dauko shi bai sani ba wai shin lada suke samu ko me ko alhaki suke dauka saboda yan uwa kullu abin da kyau annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a lokacin da ya aikin hajji aikin hajjinsa guda ɗaya yayi kuma da sahabbai da yawa ba shi ba shi kaɗai bane sahabbai ba a taɓa tara sahabbai ma zuwa lokacin ba dan da aka ce annabi zai aikin hajjin ban kwana mutane daga kowanne garuruwa na musulmi su rinka towa dan su zo su ga ya annabi zai aikin hajjin su wani ma bai taba ganin annabi ba sai wannan lokacin sun haɗu ne sau ɗaya a wannan rana ta aikin hajji kawai to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda a ce wannan abin sunna ne wallahi da kaga sahabbai da yawa suna ta yi ba suna ta yi haka ne sabai za su ba wannan falala za su ba wannan roman amma ba su yi ba daga nan sai malamai suka ce wannan abin rashin yinsa shi ne dai tare da wasu malamai suna gani babu di- babu laifi babu laifi idan mutum ya je yi shi kenan babu laifi to amma dai tsayawa akan sunna shine abin da yafi Allah ya sa mu dace mala ce annahum atau bi bid'atin kaji shi mala tsawo yace saboda sun zo da wata sabuwar bid'a ji mala tsawo wa ma al asab mala yace kuma abin takeici ashadid mai tsanani najidu al ana kaseeran min al hujjaj zaka samu da yawa daga cikin alhazawa wala aqulu aktharuhum yace mala yace in ma ban ce mafi yawancin su ba ya atibil umratil ula mutum zai zo da umararsa ta farko ya yi ta wa fil yawmi thani rana ta biyu ya ci bi umratin saniya ya yi umara ta biyu wa salisa ya ta uku wa rabi'a ya ta hudu wal wal ula lahu sai ce ta daya ta sace wa saniya li ummihi ta biyu ta babansa ce wa salisa li abihi ta uku ta babansa ce wa rabi'a li jaddihi li jaddatihi ta hudu ta ba- ta kakarsa ce wal khamisa li jaddihi ta biyar ta kakarsa ce namiji wasadisa li ammihi sai ce wannan kuma ta kawuna ce ta shidan kenan sai mutum ya tawo ya tawo kowa da kuma umara wala ta aina nahnu min as-salafi salih mu ina muke idan aka kwatanta mu da magabata na gari aghfilu an zalika mala ce ga tambayar da zai shin wannan aiki da mu muke yi yanzu a yanzu shin sahabban manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi da wanda suka zo a bayan su sun gafala sarraf kada ne ga wannan aikin su ba su san shi ba ba su yi shi ba am jahaluhu ko kuma sun jahilce shi dole a samu guda ɗaya sirraf kana ne suka yi wannan aikin ko kuma jahiltarsa suka yi ba su san shi ba sai mu yanzu muka zo muka gano shi wallahu khairun wal- wallahu uh, wa- wallahu hum khairun minna bala yace wallahi ina rantsuwa da Allah hum khairun minna ikhlasan yace wallahi sun fi mu alkhairi wajen ikhlasi wa khairun minna ittiba'an sun fi mu alkhairi kuma wajen bin sunnar manzon Allah ira da aminci su tsara tabbata a gare shi walam yaf'alu hadha amma ba su aikata haka ba fa in qala qa'ilun wannan zai iya ce maka ina zo mu zo qa'idatu thaniya ne mu tsaya حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجلين اللذي- اللذين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم wani zai iya ce maka a akwai kissar mutanen nan guda biyu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aike su ثم حضرت الصلاة فلم يجد ماء sai sallah ta halatto ba su samu ruwan alwala ba fatayammama sa'idan tayyiban wa sallaya suka yi taimama da ƙasa mai tsarki suka yi sallah thumma wajada al-ma'a fil waqti sannan akan lokaci bayan sun yi sallar kafin sallar da suka yi ta fita lokacin ta fita sai suka samu ruwa fatawadda fatawadda ahaduhuma wa ada salata ɗaya daga cikin sai ya ce kai shi bai nutsu ba sai dai sake alwala sai sake sallah wa ammal akharu amma ɗayan falam yu'id falam yu'id bi maimaita alwala ba da maimaita sallarsa ba ya wadata da wancan kawai yawa fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladhi aada sai annabi ya ce ga wanda ya maimaita sallar lakal ajru marrataini kana da lada guda biyu wa qala lil ladhi lam yu'id sai ya ce ga wanda bai maimaita sallar ba ya ce ya wadata da wancan sallar farko asabta sunnata kai kuma ka dace da sunna shi wanda bai rama din ba shine ya dace da sunna فجعل للأول أجره مرتين سأل النبي سنة نفرق وين دلادا قد بيو وهذا يقتدي أنه كلما كفر العمل كفر الأجر ف- آه، فمن جواب sai wannan ya nuna cewa kamar wannan sai nuna cewa ai duk inda aiki ya kasance mai yawa to lada ma yawa yake karawa kenan malai ce to wannan ya zaka bada amsa a kansa idan aka kwatanta shi da wancan tun daga wannan mutumin yayi aiki ya sake aikin annabi ya ce yana lada guda biyu shi kuma na farko ya yi aikin bai sake ba annabi ya ce ya dace da sunna sai nuna cewa kamar duk lokacin da aikin alkhairin kai kasance mai yawa na ibadarka to kana da me ƙarin lada a kai ke sai malai ya ce aljawabu amsa anan shine anna hadha ar-rajul alladhi a'ada salata shi wannan mutumin da ya maimaita sallah a'adaha bi ijtihadin minhu ya fa maimaita ta ne kawai saboda ijtihadin sa abin da yake gani ya fi dacewa addinance ma'a khafa'i sunnati alai tare da ɓuyan sunnar a gare shi abin da yake na daidai na dacewa da sunna ya ɓuya a gare shi wal insanu idza amila amalan shi ko mutum duk lokacin da ya aikata wani aiki mujtahidan fihi wanda ya yi ijtihadi a cikin aikin ma'a ma'a khafa'i sunnati tare da cewa sunnar ta ɓuya a gare shi ko da sunnar ta ɓuya a gare shi amma ya yi ijtihadinsa ne in ya kai ya ijtihadin mala ya ce ujira alaihi za a bashi lada a kansa haka ne wannan ayin musha mai tawa ko amma ba da an ta bayyana sunna amma bayan sunna ta bayyana a gare shi fa idza zada ala sunnati idan ya ƙara wani abu akan sunna kuma bayan ya bayyana a gare shi ƙarar cewa abu kaza sunna ne sai ka wani abu sabo ƙari sai ya ƙara akan sunna malai ce falaisa bi ma'ajuri wannan ba zai taɓa samun lada ba sai mai sai dai samu akasin lada wa asa ay yuslima min al-ithm malai ce wannan fata ma ake masa ya kubuta ma daga laifi ba ma ya samu lada ba Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwana masu albarka anan zamu dakata insha Allah ta'ala kafin mu rufe akwai sanarwa guda biyu da zan gabatar insha Allah ta'ala sanarwa ta farko shine a madadin a madadina da dukkanin wanda muke kai kawo a wannan masallaci muna ga yan uwa gaba ɗaya dauran aure na ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci na kam salawat shine malam Suleiman Nuhu wanda za a yi ranar Juma'a masallacin Muttala yan uwa sai a saba cikin addu'o'i na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya albarka sannan akwai lakta da za a gabatar insha Allah ta'ala ranar Alhamis a wannan masallaci mai taken gudunmawar matasa wajen gina addinin musulunci wanda zai gabatar akwai gwani habibu aliyu almisiri sannan akwai malam baba malam muhammad inuwa shi ma almisiri idan mutanen misir ne za su gabatar insha Allah ta'ala abu na biyu kuma shine daga yau za mu hutu sai bayan sallah insha Allah ta'ala to amma dai duk karatuttukan da ni nake yi kusan duk za mu rufe daga wannan satin to amma shi wannan karatun namu na asuba shi wannan littafi da muke karanta mun yi hutu a kansa za mu ajiye shi sai bayan sallah amma akwai daura da za mu gabatar a wannan karatu na asuba e daura ce za mu yi ta sati ɗaya in Allah ya yarda akan littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam siffar yadda manzon Allah yake azumi ba kuma muna son irin na manzon Allah ba to yanzu tunda azumi ne a gaban mu za mu ɗauko yadda manzon Allah yake azumi za mu ɗora a gaban mu sai mu yi insha Allah ta'ala. Da littafi ne mai suna sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam malamai ne guda biyu suka rubuta shi dukkanin alban albani akwai Salim ibn Eid al-Hilali sai ɗayan na dan manta sunansa su da alban albani su suka rubuta shi littafi ne mai kyau za mu sa shi mu karanta abin da ya sawwaka insha Allah ta'ala tunda karatun daura shi dan jansa ake za mu karanta abin da ya sawwaka an mun yi rabi to in mun ma kwata makai wata shekara sai mu zo mu dora amma dai zamu karatun sati guda ne kawai daga ranar litinin mai zuwa ranar litinin talata laraba zuwa lahadi kaga daga litinin zuwa lahadi kwana bakwai kenan ko to duka da asuba irin wannan lokacin zamu zamu karatu saboda haka abin da nake fata ƴan uwa kowa sai ya samu littafi eh daga nan zuwa ranar litinin kowa sai ya je kasuwa sai ya samu sifati saumin nabi sallallahu alaihi wasallam dan zai fiye kasance ana karatu da littafi mutane da littafi a hannunsu karatun zai fi shiga ka kuma za ka fi koma gida kai muraja'arsa amma idan babu littafi a hannu to ni kana ba zan ji daɗin karatun ba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace na amma Hussein ta kama ka dai Malam Hussein ta kama ta kama eh muka ce direban da Allah mu tsaya in sallah Na'am.
da ya sallar nan mai na ga sai da muka shigo da zuwa dan goma da wani abu na'am za ka iya yin kasar ne ko kai da ka cike ta goma da goma da da rabi na na- na dare a ai tunda ka shigo tunda ka shigo gari babu tun kasau ba shi ne kamar babu ta kasau a tunda ka riga ka shigo garin ka yanzu shikenan kasar ya tashi sai ka cika sallaka sai sai ka cika sallaka Allah ya samu dace ku gyara yawa wa alaikum assalam wa rahmatullah eh na'am Na'am. Za ka iya yi, za ka iya ce gaskiya ne aikin alkhairi, aikin ibada, shi yadda annabi ya tsara mana aikin ibada, an fi so duk wani aikin ibadan da ka fara yi ka dawo makana yi. Haka ƙa'ida take. To sai ce amma kana so ka gwada yin siyamu dawo da ne a rayuwa ka za ka ɗan iya gwadar shekara ko wata kaza babu laifi za ka yi. kuma wanda kai Allah zai baka ladan abin ka insha Allah ta'ala eh Allah zai baka ladan zaka iya yi Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai yan uwa Allah ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi ko ta tabbata harshe Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum